in wani musulunci gaisuwa ta addinin musulunci mafi tsada kamar da aka sani gaisuwar aljanna ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi ma'ana amincin Allah tabbata a gare ku baki da a wannan mako insha Allah abin da zai zama wato umwan na wannan khutba mai albarka insha Allah zai zama abin cikin abin da ya faru na ban mamaki kwarai da suke a cikin satin Allah kamar jagoranci ya Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina mustafa al-karim sallallahu alaihi wa sallam alladhi a'lana anna al-ulama awrathatul anbiya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وكسر به آمال القياصرة الذين لم ترك قلوبهم عن ذكر الموت نافرا حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهول إلى ظلمة اللحود ومن ملاهبة الجوار والجلمان إلى مقاسة الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرج في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المضجئ الوسيل إلى مسرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت فانظروا هل وجدوا من الموت حسنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستهكاك البقاء وأذل الأصنام واستأثر باستهكاك البقاء وأذل الأصناف وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من العناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموئدا في حقهم للإلقاء وجعل الكبر سجنا للأشقياء حبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء أيها الناس وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون ألا أيها المغرور ما لك تلاب تؤمل آمالا وموتك أقرب وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طامه ليس يعذب كأنك توسي واليتامى تراهم وأمهم وأمهم سكلا تنوه وتندب تغوص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تهجب وأقبل وأقبل بأكفان نحوك قاصد ويهصى عليك الترب والعين تسكب أيها الناس وهناك قصة التي رواها أحمد وإمام ابن هبان الذي يقول فيها عن أحد الصحابة الذي يقول من ذاك الصحابي الذي روى هذا الحديث الصحابي الذي روى هذا الحديث هو من البراء بن عزب عن براء بن عزب الذي يرى هذا الحديث روي هذا الحديث وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس ثم سأل فقال أي الجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أن هؤلاء رجال يحفر يحرب يحفرون قبرا ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ثم ذهب إلى ذلك فذهبت معه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع فبكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا لمثل هذا اليوم فأعدوا أيها المسلمون أيها المسلمون إنكم والله في دار ليس للبقاء إنكم أيها المسلمون في دار ليس ليست ليس للبقاء وإن تراخي الأمر وامتد المدى والمرء لا شك أنها راهل وأيامها مراهل شبابها هرم وراحتها سقم ولذاتها ندم الدنيا قنطرة لمن أبرها وإبرة لمن استبصر واعتبر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قدم, قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر به غلق النفوس فإنها ذكر وقنم للمنيب المحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس إنه هو الغفور الرحيم أيها الناس أيها الناس الحمد لله الذي جعل المنية طرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أيها الناس فالحياة يعقبها الممات والأتراب يسلمون للتراب سبق القوم بكثرة الصلاة والصوم هجروا لذيذ المنام وقايتهم دار السلام فالجد الجد رحمكم الله من من أجل أن تغنموا بدار بدار من قبل أن تندموا واطرقوا دجا واطرقوا في دجا باب الرجاء والموت باب وكل الناس داخله والموت باب مورد والأجل غير مردود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد الآية كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول يوما على يوما على آلة حدباء محمول أيها الناس فساعة الموت ساعة لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يؤخرها عن نفسه أو غيره ولو ساعة واحدة حتى يتدارك ما فاته ويصحح ما أو أوضاعه قال تعالى ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي في مؤترك الحياة لا لا يتوقعها ولا يحسبون لها حسبا فإذا هم منتهون كل على حاله التي هو عليها لا لا يملك أن يوصي لا يملك أن يوصي لمن بعده ولا يرجع إلى أهله فيوصيهم بما فيه مصالحه وإنقاذ نفسه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها وكل نفس وإن كانت على وجل من الملية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها فالموت يطويها أيها الناس فقد روي أن ملك الموت جاء إلى داود نبي الله عليه الصلاة والسلام جاء إليه مباشرة فقال داود عليه الصلاة والسلام من أنت فقال أنا الذي لا يهاب الملوك أنا الذي لا يقبل الرشا أنا الذي لا يمنع منه القصور فقال داود عليه الصلاة والسلام إذن أنت ملك الموت قال نعم فقال داود عليه الصلاة والسلام أتأتيني قبل أن أستعيد قال يا داود عليه الصلاة والسلام أين فلان جارك وأين فلان قريبك قال داود عليه الصلاة والسلام قد مات قال هل هل ما كان لك من هؤلاء إبرة لتستعيد هل كان لك من هؤلاء إبرة لتستعيد يا داود هل كان لك من هؤلاء القوم الذين ماتوا قبلك تلة الصعيد لا إله إلا الله أيها الناس أيها الناس فوالله استعدوا للموت قبل إتيانه استدعوا لها استعدا إن الطبيب وطبه ودوائه لا يستطيع دفع نفحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان بالأمس أبرأ من من قد كان بالأمس أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى أيها المسلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وانصر عبادك الموحدين في كل بلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أياما نلقيك فيها اللهم أطل أعمارنا اللهم أطل أعمارنا وأصلح أعمالنا يا الله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون كتبر ما يو بين الله تعالى علاقه mubasharatan da abin da ya faru wancan sati da ya gabata kamar joni ne na wato abin nan kutuba da ta gabata wancan sati wani sata na na magana akan mu farka unwanin kutubar wancan sati mai magana a kayan gyara kayanka na'am a cikin gaibin ubangiji ashe an yanka likafanin ɗaya daga cikinmu a lokacin da nake kutuba wallahi la hasu rajalan fi sabbil sani hala kaunihi jalisan mudrikan rasa كأنه يسمع ما أقول كأنه يتفكر أنه سيموت لا إله إلا الله والله ina zaune na ga wani a cikin sahu na biyu yana zaune lokacin da yake kutubar ina kallon sa from time to time na juya sai ga ido na mun yi ido sai ya rufe idanu sai ya kalli sama billahi alazim sai ya sunkuye da kansa sai ya takura kafafansa sai ya sunkuyar sai ya daga sai ya rufe sai ya shiru sai ya jijjiga kai ka annahu ya alamu annahu sai mutu kabla itiyani usbu'ul qadi kai ka ce ya san mutuwa zai gabanin sati yazo da muka idar da sallah auren liman sai ya taso na jinjina masa hannu na gaishe shi amini na ne amini na yarinta tare muka taso muke zuwa secondary school tare da kafa tare muka rayu muka graduating tare tare muka college of education azare tare bacin aminantaka na yanayin haihuwa aminantaka na gari akwai aminantaka na surru daga nisan shi sai Allah ya taso ya bargun ya zo cikin gidan liman rana mai kamar ta yau a cikin wannan sa'a ya zauna a jikina ya manni jikina a jikinsa yana ba ni ɗumin jikinsa gabanin mutuwarsa a shefan kwanakin haza gare jiddan abu ne bako wallahi kai ka ce yana ba da jikin diminsa ne mun saba zai mun ban kwana zan mutu muka gaisa wanda suke masallacin da suke gaba su ga wannan sai dune ga su anan muka gaisa muka hira jikinsa a jikina ƴaƴansa guda uku suka zo na shafa kan kowa ashe kan marayu na shafa a gaibin Allah muka gama mu dan kuskurin mu zai tashi na ce malam sai na kira kai ce sai na kira kai kiran da mai biki na har abada ba za mu kira juna faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri an din kai likabanin sama bai sani ba nace godiya ta tabbata ga ubangiji wani ne ubangijin nan ga sifar Allah ta'ala shine wanda ya karya yana haka halakar da wuyoyin duk wasu shugabanni masu girman kai a bangasa shi ne wanda ya karya gadon bayan al'akasira nan jam'i na manya-manyan shugabannin ƙasar farisa Allah halaka su gabana wa ƙasar bihi amalar ƙiyasira Allah shi ya kashe daula ta ina ta rom da rashiya sun yi mulki a 1547 1547 shekara nawa shekara 500 kusan 500 years Allah ya kare daularsu guda ta tabbata ubangiji da yake kare dauloli guda ta tabbata ga Allah ga sifar Allah wanne ne wannan wanda ya rusa zukata bi ma'ana ya rusa su a lokacin da suke tsammanin zuciyarsu ta yi nesa da mutuwa guda ta tabbata ga Allah Allah da wato ya ciri dauloli na duniya masu mulki da izza masu kuri da jin daɗi ya yabe su a nan duniya na'am min qusurihimu ila hubratil qubur ya yabe su a cikin gidajen su castle bi ma'ana wato manya-manyan gidaje na beni na duniya da ake gadarar shi shine castle ko to ya yabe su a cikin castle ya kai su cikin zulmatul luhud cikin dubun wato kabarruka guda ta wanda Allah ba wanda ke da wannan iko guda ta tabbata ga Allah ubangiji wanda ya yabe su daga cikin haske ya kai su cikin duhu irin na kabari dame ya yabe su daga cikin lokacin da yake kashe godiya ta tabbata ga ubangijin da yake kashe al'ummomi a lokacin da suke wasa da makota suke wasa da yayan sunam Allah ubangiji sai ya yabe su sai ya kai su cikin kabari lokacin da ba mai ibami ba ba wanda su gani ma balle su wasa da shi kana wasa da ɗanka shi kenan sai a ɗauke ka sai a raba ka da shi sai a kai ka kabari wanda aka yi wasa da shi shine su sosai tsutsar da su fasa jikinka sai yabe ruwan jikinka su kwashe ka su ma kata-kata na'am shi ne wurin wasan naka ubangiji shi kada ke da kanan na siffa godiya ta tabbata ka ubangiji wannan da yake ciran mutum a kayan katifa da gado mai laushi na'am ya yabe shi ya kai shi cikin kabari ya hada shi da tsutsotsi ya rika juyawa ba a jikin fulo ba ba a jikin bargo mai kuliya ba na'am a zai juya ne a cikin turbaya yayi goriya a cikin ta guda ta tabbata ga ubangijin da yake aikata wannan bayan Allah ku duba ku gani kun taba kallon mutumin da ya tabbata a duniya hal tuhissu minhum min ahadi nawa ne daga cikin sarakunan duniya ittakhadhu hirzan wa hisnan suka dauki makamai suka kare kansu suka bada bodyguard a kansu na'am ba su kare kansu daga mutuwa ba hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza ka taba jin wani ka taba jin motsin wani ko ka ji labarin wani ya fito wallahi zahabu hunaka laysa min mukhbirin babu mai bada labari wallahu ta'ala alam bisawab sarki ya tabbata ga ubangijin da ya kadaita da karfi da samun da iko ya kadaitar wa kansa cancantar tabbata a ban kasa ya kaskantar da wuyan dukkanin wasu jairai a ban kasa ya kuma rubuta al'umma a duniya karewa gaba ɗaya kullum mana laiha fa'al Allah ya karbi annabi Allah ya karbi sahabi ya kashe mala'ika waye rai ni ko kai lasa hunaka adun ya baka siwa subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya sanya mutuwa ba abun azaba bane ya sanya ta ga masu tsoron Allah hanya haɗuwa da shi in ka ji tsoron Allah hanya ce mai sauƙi ta ka haɗu da Allah cikin sauƙi ya sanya mutuwa ni'ima gawa ga muminai da suka mutu da aiki kyakkyawa ya sanya mutuwa azaba da bala'i gawa ga duk wanda ya mutu mushriki wanda baya ta Allah cikin tauhidi godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da ya halicci samman bakwai da kasai lallai godiya cikin farko da ƙarshe ta tabbata gare shi amincin Allah su tabbata ga manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallama wanda ma'abocin mu'jiza ce bayyananniya da ayoyi wanda suke sanannu na'am wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman godiya da salati su tabbata ga manzon Allah da sahabbansa da iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallama sallamawa mai yawa wani mawaki na larabci na fara da shi yake cewa ya kai mutum da kake rudadde wai dan me yasa kake wasa a duniyar nan ne malaka talab ya kai wannan ka rude da jin dadin rayuwar duniya limaza anta talab ma kaunika alimun bi anna al maut satati bagtatan alayk ka san cewa mutuwa za ta sake ka kake wasa tu'ammiru amalan wa mautuka aqrab kana tara burika sai na gina gidan mutu sai na kai shekara 100 mutu sai na tsufa sai na rasa yadda za a yi da ni na mutu na'am tu'ammilu amalan wa mautuka aqrabu ka tara buri ya ma yawa mutuwarka kuma jibi ko gobe ba mamaki an yanka a sati haka bai faru wancan sati malam babani bar dai Allah gafarta masa ya Allah wallahi billahi alazim laysa hunaka ahadun fil alam ya'lam annahu sayamutu fi dhaka al-usbu' ba wanda yake duniya da ke da ilimin bawon Allah nan zai koma ga Allah a ranar daga kansa zuwa matarsa la'alla hunaka alamatun allati badat minhu za iya gane alama daga cikinsa cewar zai bar duniya kamar isharar da ibra ishara ta farko Allah baya barin waliyin ya tafi haka a banza yakan bada isara an samu a cikin magabata akwai da suka fadi ranar mutuwarsu yace gobe akwai jana'iza a zo a karbe ni Allah ya cika malam Isa tsoro na'am ya zane ga ya ci jana'izar kansa da kansa ya ce a zo gobe insha Allah akwai jana'iza ba shi ba akwai da jana'iza a kofar gidansa da safe ya gama wannan muna makaranta ɗalibansa su malam gamba Allah duk sun mutu suna ka ban labarin wannan al'amari Allah suna cikin karatu in ka zo wuce zai ce gobe akwai jana'iza a kofar gida da safe gobe akwai jana'iza a gobe da safe gobe da safe gobe da safe gobe da safe na'am da samun kuma shine aka zo aka kai shi la ilaha illallah to malam babba na kai fada me yasa mun yi bankwana da shirin bankwana da banta bai taba mun ba daya ya je makaranta ya karantar da ajin su mata ta ya karantar da su a ummul qura abin nan eh na'am kiskadi ta matan aure me ya karantar da su ta kaba a na bangado ashe na bangadan sa za a yi ran asabar lalladi ya je karantar da me ranar zai mutu sai ya je karantar da wato takaba ashe ashe za a yi wa takaba hudubar kuma an yi ta a gyara kayan yana da alaka da mutuwa na'am ya yi wasu abubuwa wasu iri la ilaha illallah bayan Allah wata alama annal hirsa baharun mubadun bayan Allah bawon Allah kana sani cewar shi kwadayi kwadayi na duniya baharun kogi ne mubadun wanda abin turewa ya yi nisa laisa hunaka fil alam man yudriku ma yatamanna wallahi Allah bai taɓa barin wani a duniya ya riski duk abin da ke buri ba kai buri kai buri Allah sai ya kashe ka gabanin ka riske shi kai buri kai buri gabanin ka riske shi sai Allah ya kashe ka haka Allah yi wa har annabawa Allah bai basu ba annabi Musa ma Allah sai da ya masa lokacin da annabi Musa ya buri yake cewa Allah ya kashe Fir'auna yace rabbana innaka atata fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana la yudillu an sabilik rabbana rimis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim na'am qala qad ujibat da'watuka fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la yu'minun qala ya'lamun na'am la ya'lamun da yi wannan addu'a Allah halaka fir'aunan malamai suka ce sai da aka shekara arba'in Allah bai karɓa addu'arsa ba. An karɓa ya ce ujibar da autaka, an an sama shekara arba'in burin bai cika ba. La ilaha illallah. Burin annabi Isa, annabi Musa alaihi salatu wasallam bai gama cika kan banu Isra'il ba, sai da Yushau ya karɓa, Yushau ya karɓa, Siza ya karɓa, waye ya karɓa, sai da Allah ya turo sama da mutum goma sha biyu a cikin banu Isra'il suka gaji annabi Musa tukun burin annabi Musa ya cika. To ina Allah zai barka da buri. malaka cewa safinatu duniya fa iyyaka ta'tabu kogin duniya gaba daya kai nisa wallahi jirgin kwalakwalan kwadayin duniya gaba daya ce ina horonka da shi kada ka je ka halaka akan sa wata alama annal mauta yanqaddu musri'an ka sani wallahi mutuwa zakkewa bawa take yi lufo masa take yi halaka bawa take yi a guje dan me yasa alayka yaqinan ta'amuhu laysa ya'dhibu ina tabbatar maka kai yaqini wajibi ne ka rika saka wa ranka cewar ita mutuwa dandanan ta bashi da dadi ibn al-qayyim al-jawziya ya fada a cikin wannan littafi suratul bahr dumu na'am ya kawo ruwaya yace lallai annabi isa alayhi salatu wassalam wata rana ya ji kauye yahudawa suka ce ya ruwa allah lan nu'mina lak lan nu'mina bik ba za mu yi imani da kai ba sai ka tayar mana dan gidan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ga kabarinsa yahudawa ne suna da ilimi suka je gurbin da ya halaka suka ce nan ne annabi musa ya roki annabi isa ya roki allah allah ta da dan gidan annabi nuhu alaihi salatu wasalam suka ganshi da tijo gemu ya rufe shi ta ko'ina ya yi fari fat kuma ya mutu matashi suka tambaye shi ya akai haka kai ka mutu matashi dan karami ya akai kai farin gashi haka yace wallahi ban gushe ba ɗanɗanan mutuwa mai ɗaci yana damun zuciya ta har yanzu har yanzu da kabar shekara nan tsakanin annabi nuhu da annabi isa alaihi salatu wassalam malamai musani ka annaka tusi wala yatama tarahumu kana raye wallahi baka sani ban kana kalan ƴaƴanka ashe wasiya kake musu baka sani ba wa ummuhum sakala ga uwarsu mahaifiya sakala a lokacin da take ƴaƴanta suna ta mutuwa ita ma tanuhu wa tandubu tana nishi tana kuka tana ihu na'am ta gusu bi huzurin sun matallamu wajaha ka bar mata kai ka tafi lahira ita tana zaman ta kaba tana marin fuskarta tana jin bakin ciki a rayuwarta yara rijalun ba'da an kanat mutahajjaba mutane su fara kallon fuskarta lokacin da kai kuma ka rufe ta saboda tana neman gwazori matar ta kare ta gida da ta sa niqabi ta ta sa niƙabi ba a kallon ta yanzu ta huto in kai wasa ma ta sa gyale tana neman wa ba zaune da za aure ta ta manta ka bawan Allah ka sani mutuwa haka take wa aqbil bi ikfanin nahwa ka qasidun sai ga amininka wanda yafi kowa aminci da kai shi yafi volunteering yayi goodwill ne wani kafani shi ne man lada yake a wurin Allah gaggawa ki akai ka lahira ah amininka da yafi kowa san ka yawan wayi gari shi yake gaggawa ya kawo ni kafani akai ka gudumawa yake so akai ka lahira لا إله إلا الله ويحس عليك الترب والعين تسكب الحالي لوكacin da yake zuba ma kasa idanunsa yana zubar da hawa yana san ka wallahi bayan Allah ya ku musulmai na kawo ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana inji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka hango wasu taron mutane dandazo sun taro a wani bigire na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya me mutane kuke a wannan bigire mutane suka ce ya rasulullah na'am mutane ne suke tona kabari a wani gawa da za a bunna binni bisni fafazi annabi sallallahu alaihi wasallam fazan manzon Allah idan ya tsuruta akan hidimar mutuwa waye ba zai tsuruta ba sai mai bushashe zuciya manzon Allah ya firgita ya tafi musriyan yana mai gaggawa yana zuwa ya kuda shiga cikin mutane ya samu kasar da aka tara gabanin an rufe cikin kabarin manzan Allah jassa ara luku batahi ya yi lead down ya sanya gwiwoyinsa a kayan ƙasar kabari na'am wanda ya rawaito ruwayar sahabi ɗan ganin ƙwaƙwaf ya ce sai in zaga ta baya in je na hau ta baya na ratsa cikin mutane don in kalli mai manzan Allah zai na maza ya sana'u mai manzan Allah zai aikata ya ce fara'aitu ya baki sai na ga manzan Allah yana shirka kuka sallallahu alaihi wasallam ɗan aljanna aljannar an yi ta saboda wanda ya mar biyayya wanda ya mar biyayya ɗan aljannan ne manzan Allah yana kuka saboda wani ya mutu tsabar sanin Allah da yadda Allah ke karɓar rayuka manzan Allah ya fashe da kuka da ya kuka ya ce kai ga siffar kukan hatta balla wato hatta balla tsara sai da hawayen manzan Allah ya jika jiko ya jika ƙasar da za a burtubisi ne mamacin sai da ya jika ta da ƙasa wani irin hawaye manzan Allah ke dashi sallallahu alaihi wasallam sun makal sai manzan Allah ke cewa ya ce ya ikhwani ya ce yayan wana musulmai limitli haza fa'idu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan rana ranar sawa a kabari ranar tafiya kun Allah ranar birin yaya ranar biran mota, ranar biran gida, ranar watsi da kayan da ka ɗinka sutura kala ɗari a rabata a manza. Fa'idu ku yi tanadi, fa'idu ku yi kyakkyawan aiki, fa'idu ku yi tanadi da ranar shiga kabari bayan Allah. Na faɗa a kutuba, wani malami yake cewa ƙaddim li nafsika ƙaddim li nafsika taubatan marjuwa, ƙablal mamati wa ƙabla hafsul alsuni ya kai bawan Allah ka gabatarwa kanka da kanka kyakkyawan aiki mana tun kana numfashi qablal mamati gabanin mutuwa wa qabla hafsul alsuni gabanin ranar da za a daure harcanka ba za ka iya la yastati'una tawsiyatan la yastati'u fa la yastati'una tawsiyatan wala ni wala yastati'una tawsiyatan fa la yastati'una tawsiyatan wala ila arhim yarji'un yadda ba za ka iya yin wasiya a iyalanka ba ba za ka iya komawa gare su ba ka fito kenan har abada yanzu mun yi wankan juma'a ka sa turare ka zo masallaci la ta dare baka sani ba mutuwa za ta zakke ma zaka iya koma gida ka ci abincin rana zaka koma ka ga matarka zaka iya koma ka da yayanka zaka iya wasiya a lokacin da mutum ya zo mutuwa rubama za ka ga wasu mutane kala uku malamai karkashin ayyana suka ce la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba sa iya yin wasiya ba za mu ba su damar yin wasiya ba balle su iya koma zuwa ga iyalansu me yake faruwa ubangiji malamai suke cewa akwai nau'in mutane uku da Allah yake musu gata ko yake musu abu lokacin mutuwa na farko akwai mutanen da Allah ta'ala yakan musu baiwa su iya yi wasiya gabanin su mutu sai ya shirya wa mutuwar a nitse ayi kaza ayi kaza kar ai kaza wani na baka amanar yayana wani ka mun kaza wani inda hali ka aure matata wani ka yi mun kaza wani ka taimaka wani ka mun wani ka mun wani la ilaha illallah akwai mutumin da kuma yana son zai yi wasiyar wannan live ya faru Allah an ya faru wallahi yana kwance a garin asibiti yana jijjiga abin da ya fara faɗa na farko yake ce masa iya abin da aka ji shine ya buɗe baki ce a kawo min takarda da biro wallahi hannunsa sai fara rawa sai nade Allah ya nada hannaye har can da zai magana sai aka daure shi na'am qabla hab wato da yake cewa qaddim li nafsika tawbatan marjuwatan qabla al-mamati wa qabla hafsul alsuni gabanin a daure maka harci Allah ya rike harcan yana rarararara yana so ya magana sai gwalatu Allah ya juya harcin ba zai yayi aka kawo biran ba zai rike alƙalamarin ba me ya faru wanda yake ban labari ya ce wallahi hawaye ne kawai ke zuba sai kunnansa hawaye idan sai ya canja kala hawaye kuka yake yana kuka bakin sai yana gwalatu hannun sai yana kokarin rubutu ba zai iya ba la ilaha illallah la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un a'iddu lidhalika al-yawm ayyuhan nas mitana ji don wannan rana mitana ji don wannan rana na fada a kutuba bayan Allah na ce lallai ita mutuwa fasa'atu na fasa'atul mauti sa'atun la yastati'u ahadun kana man ka'inan man kan ita lokacin mutuwa lokaci ne rana ce da dai yadda ka kai ko kai waye in ji malamai bai isa ya iya jirkin tata ala nafsi ya augari ka iya jirkin tata a kanka ko a waninka ba waninka ba kai saka jirkin ta masa mutuwa ba wani ka baka yi saka jirgi balle a kanka balle ka iya sanadin yin nafula ko aiki mai kyawu ko ciyarwa ko taimakon makauta na'am bayin Allah mu tsoron Allah bi tana ji gabanin wannan rana malamai na faɗa a cikin kutuba lallai wani malami yake cewa annafsu tabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarkuma fiha ita dan dan adam tana kuka sai ta tara duniya burinka kai gaye burinka kai alfahari ka nuna ka isa ka kai ka bunƙasa kana girman kai kana jiji da kai kana ɗagawa kana buga kai kana ji wai kai wane ne wanan banza a lokacin da mala'ika ya ka hange shi a atmosphere malamai suke cewa idan ran ɗan adam ya hangi mala'ika Allah ya gafarta wa malam Mustapha Isa so gaban ya mutu da ya karanta wata ayar ta fitar tafsirinta da yake cewa suratul ina na'am suratul waqi'a sai ka ce falaula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نعم ملائكة cewa an ce masa malai yace na'am ya ake daukar rai karkashin wannan aya ya ne ne ake daukar rai karkashin wannan aya malaika cewa malaman tafsiri suka ce lokacin da ran dan adam ya hangi mala'ikan mutuwa a sararin samaniya a atmosphere zai fito maka kamar da muke zana haka haka za ga shi a bujuro kawai kullum a duniya bakatatin unexpected haka kawai da haka shi fito a sararin sama shi ba a sama ba a ƙasa ba idan ran ɗan adam ta ga mala'ikan mutuwa sai ta birkice ran ɗan adam mala ya ce kamar tantani ne tantani wanda bai san tantani ba kamar cingan na'am ko kuma kamar ka ce hanta ce haka za ta kiran ɗan ɗan adam ya ce lokacin da ɗan adam ta ga mala'ikan mutuwa sai ta fashe ta bindiga sai ta dare in ta yi bindiga sai ta shiga every sector na human body dukkanin jikinka sai ta shiga ta buya duk gaba kowace gaba ran sai ya je buya some particles of it will go there wani bangare na jikin alaran naka zai je buya baya so a raba gangar jiki da rayi idan arne ne ba mutumin kirki bane nan ne zai fita ya waila tahu akhirni ila ajalin musamma akhirni ila ajalin qarib nujibu da'wataka wa nattabi'ir rusul na'am aka jirkinta min ya Allah ya kyale ni kana fitar da raina da gangar jiki Allah na tuba zan yi sallah Allah ban yi zakka ba wani ya roke ni taimake shi wani ban yi ba Allah ban yi masallaci ba ban gina islamiya ba ban taimaka mutane ba ban yi ban yi ban yi ban yi la ilaha illallah wallahi la yastati'u ahadin la yastati'u ahadun an yu'akhkhira mauta idza ja'at ba wanda ya sai ture wannan mutuwar ta zo mala'ika Allah zai toshe masa idanu Allah zai toshe rayi idanu sai su zo mutum wanda suke zuwa ɗaukar rai suka ce mutane mala'ika saba'in ne mala'ika saba'in za su ɗaukar da mutum ɗaya mala'ika ɗaya ma nawa yake maka mala'ika ya fi ƙarfinka mala'ika saba'in ‘yan tayin ɗaukar rai yanka suke yanka wallahi yadda ake yanka raguwa ka ake yanka ɗan adam ya ce idan ran adam ya tsorita ina ke taruwa akwai kafar dama ko babbar yatsa ta kafar dama a nan rai yake taruwa gaba ɗaya sai zai kulle da tare agun in ya tare agun gaba ɗaya na'am malamai suka ce malaka mutuwa zai yanka gun sai ya rika fincikar rai sai ya kashi makwakwashi sai ya yanka shi gaba ɗaya sai ya zari sai ya tafi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah annafsu tabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarkuma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه باك da gida a duk duniya na sai gidan da ka gina shi in ka gina gidan lahira anan nakara nakara gidan bulo kama tiles ka samar ka samar ka samar ya zama luxurious house ever on earth in baka gina gidan duniya mai kyau ba billahi alazim ka gina nakara a lahira nakara zaka samu in baka in baka da gida ma na lahira ka shiga wani ba shi da fili ko dai a lahira daga ƙarshe huranan bankari ta bada matana da yawa bayan Allah malam baban barde muna jijjibi da ta'aziyya ga ƴan uwansa da akan mu baki da wallahi ban taba sanin na jima a shekaruna kananan shekaru ban taba ganewa mutuwa a mutumin kirki gaskiya bane wallahi sai yanzu rahama ce mutuwa mutumin kirki ashe zama mutumin kirki riba ne ka zama mutumin kirki a rayuwa riba ce malam babani ko ina ka saka sai a ce alheri mutumin kirki ta ku at random every every set edugun da kaje at random people are pressing him so far kowa yana yaka zuba yana yaban sa yana har kauna ake a kusa la ilaha illallah Allah ka sa mutum mutanen kirki Allah ga ga jama'a a cikin makabarta gefa da mu ubangiji ka musu rahama baki da Allah da shi da waɗanda suka bakunce shi Allah ka musu rahama baki da Allah ka sanya mu kyakkyawar mutuwa daga ƙarshe mun yi zance da wani daga cikin malamai a wannan masallaci bayan karewar bayan rasuwar wannan ba kuma bane malam Anas ya kira ni yana Malaysia ya yi voicemail da ni a cikin zancen da mai ya tabbatar min a wani research da yayi wanda ya hatsarin mota ko hatsari irin wannan aka kashe shi ma shahada ce shahada ce malamai sun tabbatar da wannan ban san wani ilimin ba sai shi ya bani Allah ya gafarta masa Allah ka mana rahama qumu ila salatikum yarhamukumullah